رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a da goma sha takwas ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka muna karatu cikin littafin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah tare da ta'aliki wanda Dr. Abubakar Albani yayi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka darasin da ya gabata muna ƙarshen suratul anfal sai kuma lokaci yayi za mu koma kan ayar da muka tsaya a kanta domin tana da munasaba da ayar da take biye da ita din aya ta 72 innal ladhina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونسروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونسروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعد في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
na'am Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu lalle waɗannan da sun kai imani wa hajaru kuma suka yi ƙaura wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu da kuma kawunansu sune almuhajirun dan an ce hajaru wal ladhina awaw ay awawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zaunar da annabi suka tattaro shi suka zaunar da shi wa nasaru kuma suka taimaka wa humul ansar su ne ansar mutanen madina to Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan sashen su su suka cancanci sashe su ne majibintan sashe su ne mataimaka sashe su ne ƴan uwan sashe wannan aya sai ta sanya a ƙarƙashin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon lamari an ma sanya gado a tsakanin mutanen Madina da almuhajirun kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata. Aikin Nasarati wal Irf wa kanu ya tawara na bi walayatul Islam sun kasance farkon lamari suna yin gado da wala'a ta musulunci wal ukhuwati islamiyya da yan uwantakan musulunci bainal muhajirin wal ansar tsakanin muhajirai da ansar har daga baya kuma ayar da take biye ita ta hana haka wallazina amanu amma waɗanda sun kai imani walam yuhajiru kuma amma ba su yi kaura ba malakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani abu cikin wala'arsu mun ji bayani dai da karkashin wannan darasin da ya gabata nan wajen an kasafta mutane ne kashi uku masu imani bangare ɗaya waɗanda suka yi imani suka yi ƙaura kuma suka sadaukar da kansu da dukiyarsu bangare na biyu waɗanda suka yi maraba da 'yan ƙaura suka ba su dukkan taimako na dukiyarsu da kawunansu to wannan 'yan uwantaka sai aka ce kai akwai gado ma a tsakaninsu su suka cancanci juna bangare na uku waɗanda sun kai imani amma ba su yi ƙaura ba to sai aka ce su kan babu wata wala'a a tsakaninku karkashin wannan sai zamanto a da gadan ma ba ba tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa da yake yin kaura kafin daga baya kuma aka shafa wannan hukunci hatta yuhajiru har sai lokacin da suke kaura amma hadha mansukun bi akhir sura karshen sura ita ta shafe wannan doka inda Allah ya ce wa to sai kuma Allah ya ce wa inistansarukum fid dini amma tare da cewa babu wala a tsakaninku da su babu gado kuma ku ba majibintansu ba ne ba ana nufi ba za ku taimaka musu ba in har suka nemi taimakonku cikin al'amarin addini ko da ku sun ƙi yin ƙaura ko sun kasa yin ƙaura sai suka nemi taimakonku a kayan kafiran da suke cutar da su kuna da ikon taimakonsu fa alaikumun nasiru to lallai an wajabta muku ku taimaka musu din gadan ne babu amma ku taimaka musu in za a zalunce su eh aifa alaikum an-nasru lahum alal kuffar a inda ba za ku taimaka musu ba illa ala qaumin sai dai akan wasu kafirai bainakum wa bainahum mithaqun wanda kafin a nemi taimakon akwai yarjejeniya na alkawari da kuka yi na zaman lafiya to idan su waɗancan ƴan uwanku musulman da suka kin kaura suka neme ku dan ku yaki waɗancan to ba za ku warware alkawarin da kuka yi na zaman lafiya ba to shine bayanin da yake a cikin wannan aya ahadu fala tansuru fala tansurunahum alaihim ba za ku taimaka ma waɗancan ƴan uwan naku akan su ba saboda sun kin kaura wa tanqudu ahdahum ballantana ku warware alƙawarin da ke tsakaninku da waɗancan kafira kenan musulunci yana girmama alƙawari ko da da waɗanda ba musulmi bane ƙasar da ba ta musulmi ba aka kulla alƙawari alkawari kuma wanda bai saba ma shari'ar Allah ba to musulunci lalle ya umarni a kiyaye ba a warware alkawari ko da da kafirai ne waɗanda ba su san shari'ar musulunci ba su ne zaka ga suke yawan sa baki a cikin waɗansu abubuwa na diplomasiya tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa amma da dama wasu ƙasashen ba suna yin abin ne da ka ba yanzu kamar ƙasar saudiya da ake yawan kushe ta abubuwa da yawa tana yin su ne a bisa koyarwar nassi wani alkawarin kuma ba yanzu aka kulla shi ba an kulla shi tun da dadewa da makamantan irin waɗannan sharaɗa suke bi akwai inda za a warware alkawari akwai kuma inda ba za a warware alkawari ba akwai alkawarin da yake yana nan binding kuma akwai irin alkawarin da za ka yi koda da kafirai ne kuma a yi wannan alkawarin kuma a kiyaye wannan yarjejeniyar kuma a ci gaba yanzu dai kaga yan uwanku ne musulmi da suka ƙi yin ƙaura aka ce baku da wala'arsu amma in sun nemi taimakonku ku taimaka musu akan wasu kafirai da suke cutar da su ku taimaka musu ko da za a yaƙi waɗancan kafirai ne amma sai aka ce sai dai in sun nemi taimakonku ne akan kafiran da kuna da alkawari da su na'am to kun ga girman alƙawari ko taimakon ƴan uwanku musulmi ne amma sai aka ce kar ku taimake su akan waɗanda kuke da alƙawari da su wannan kuma ba a bisa umumin sa yake ba ba duk musulmi ne yin nemi taimakon ku akan kafirai dan kuna da alƙawari da su kuma ba za ku taimaka musu ba wannan saboda su suna da nakasa me nakasar ba su hijira ba yanzu da masu a cikin laifi suke dama su a cikin laifi suke amma martabar su ta musuluncin tana nan to anan kuma sai aka kawo har ilau kiyayewa alƙawari ko da da kafirai ne aka yi a muhallin da shari'a ta yadda a kiyaye shi Allah ta'ala ce wallahu bima ta'amalu basir Allah madaukaki mai gani ne game da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd amma waɗanda suka kafirta sashen su kuma su majibinta ne na sashe yanzu kaga su aka ware su ko musulmai kashi uku sai aka kawo su a cikin aya ɗaya saboda ai martaba martaba waɗancan sai aka ɗora su a kayan mai ma'auni ɗayar ma aka sa wala'a tsakaninsu sauran kuma wanda ba su yi ƙaura ba su ne ƙasa da su to yanzu kuma a janibi guda sai aka sa kafirai dusu ba a ambaci nau'o'insu ba tara su waje ɗaya aka yi ba su da martabar da za a rarraba su a nan ko da ku a wani wajen an rarraba su to nan a wajen ƙaunar juna da suke yi wajen taimakekeniya a kan kafirci ƙaunar juna da suke yi wajen taimakekeniya a yaƙi addinin musulunci nan kan duk ɗaya suke nan ba bambanci tsakanin irin itikadinsu wannan ya ce kowa ma ɗan Allah ne wannan ya ce isa ne ɗan Allah wannan ya ce uzairu ne ɗan Allah wannan ya ce shi Allah ma babu buda yake bautawa wannan ya ce a asani ya ce ubangijin nasa ita ta halicce shi du nau'o'in kafirci suna taimakekeniya ma juna mun ɗan ba da misalai a wancan mako to haka lamarin su yake wallazi na kafaru ba'abuhum awliya'u ba'd kun ga yanzu America America ba ta san kowa sai kanta haka ita policy din ta yake ba ta kaunar kowa interest American interest wallahi shine gaba ba sa girmama kowa American interest shine abin da suke saka a gaba haka suke kaga yahudiya yahudanci su babu wani ma da yake da gashi a duniya in ba bai hude ba suka ce na hannu sha'abullahi al-mukhtar mu ne zaɓaɓɓu daga cikin al'ummar Allah saboda dama suna da itikadin na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u sun ba mu kansu wannan manzala kuma suke ma Allah ƙarya wai shi ne ba su wannan matsayi to kaga kenan ashe duk wanda ba da Yahudi ba su ba ruwansu da shi America ko gamin gambiza ne kowa akwai shi a can da Yahudawa da waye duk da Yahudawa su ne suka ɗauki America yanzu suke wasan kula da ita to amma America ita tana da nata interest ita ma hijacking ɗinta kawai aka yi yanzu amma suna ƙoƙarin su ga sun kubce amma ita ma interest ɗinta kawai take dubawa wai na ba da misali ne da wannan ƙasa guda biyu kaga kenan america a'a duk abun da mutum yake aikatawa duk addinin da yake ba shi da kima a wajensu in har ya saba ma interestinta abin da take so yahudawa duk addinin da mutum yake ba su dauke shi a matsayin kome ba inda ba bai yahude ba ne to amma sai waɗansu wawaye a nan najeriya suka rubuta ƙarya suka je america suka faɗa Amerika sai ta zo ta ba su taimako. Saboda ai su kafirai na uwansu yana daga anan sai suka yi daidaito wajen protecting American interest. American interest kuma su suna da belief ɗin cewa ba za su taɓa ɗaukaka ba, ba za su taɓa maintaining su tsare matsayin da suke da shi a duniya ba idan ana zaune lafiya. Idan ana rigima an samu abokin fada to anan ne suke gwada bajintarsu su a bilif ɗinsu in ba fada ake yi ba to ba za su dinga samun shaja'a ba za su zamanto jikinsu ya mutu shi saka kullum ba sa rasa abokin da suke fada da shi to da suka gaggama da sauran ideologies musulunci ne yanzu abokin fadansu tun kamar shekara talatin da suka wuce eh tun shekara talatin lokacin da aka samu suka fahimci ma soviet union ta kare kawai to yanzu wane ne samu abokin fada musulunci to kaga a nan wajen sai suka yi daidaito da kafiranmu na nan da ba san mai mai suke yi ba da kafiran america da suke bauta wa american interest da kafiran Isra'ila da su ba wanda ke da gashi sai bai Yahude yanzu sai suka haɗu suna so su tsangwami musulmin Najeriya. Kaga interestin su yazo wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. A wajen fada ne da addinin musulunci suke da wala'a. Amma a wajen san juna ba su da ita. Ko da su Yahudawan ai Allah ta'ala cewa ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Zaka gan su kamar a hada suke amma zukatansu daban-daban ne. Suna fada da juna, suna zukula a juna. wallahi al'azim isra'ila ne aka gano kaman yan shekaru kaɗan ne ma da suka wuce ba ba ma yan tsirari ba wani yawa ne su ba aka gano mossad yan binciken asiri na, na isra'ila sun je su sun gaggano waɗansu abubuwa na asiri a gwamnatin amerika wanda ba sa bari wani ya je kansa sun gaggano kuma sun taho da shi isra'ila kaga kenan suna tare da su a waje amma kuma suna musu zagon ƙasa ai su burin su amfani suke da America domin su gina Isra'ila kuma sai su rushe America yan sai zamanto su ne suke da ƙarfi a duniya sai su kakkashe wanda suke so su aiwatar da abin da suke so a duniya tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma nan da aka ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wajen fada da addinin musulunci kuma wannan aya ita ce malamai suke istinbadin tare da cewa akwai nassosi dama na hadisai da suka nuna haka musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi karkashin wannan aya take wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai sune majibintan sashi don haka kaga can da aka ce wallazina amanu abin nan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wallazina awaw wa nasaru ba mu'mine bane almuhajirun wal ansar sai aka ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd karkashin wannan ne aka sa akwai gado a cikin su mun fahimta wannan wala'ar to nan kuma da aka ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kenan kafirai su suke da wala'a a tsakanin su za a yi gado a tsakani amma babu gado in an sami ikhtilafud dinai musulmi baya gadan kafir kafiri baya gadan musulmi ko da kuwa ɗa ne da uba ko da inda aka ce mutum ya halatta zai iya auren ahalar kitabai to in ya aure ta ba za ta ci gadansa ba shi ma ba zai ci gadanta ba to dole karkashin wannan aya kuma karkashinta ne malamai suka ambaci cewa wala'a ai mutum yana yin ta ne ga mai addininsa don haka uba shi ne yake da wala'ar yassa in zai aurar da ita amma yassa musulma saboda idan har aka samu bambanci na addini shi musulmi ita kafira ko ita musulma shi kafiri to wannan wala'ar takau domin kafirai su suke wala'a a tsakaninsu muminai su ma su suke wala'a a tsakaninsu to haka abin yake ta tafiya haka nan shaida kafiri baya zuwa tsaye da shaida a musulmi wannan ba a yi don bai kai matsayin da za a karɓi shaidarsa ba ba shi da adala shi kuma shaida yana da ƙa'idoji sai an samu adala mafifici shine musulunci sai ya zan musulmi sai kuma a duba sauran qualities ɗin na adala to duka irin wannan hukuncin hukunce da dama da aka fitar ƙarƙashin wannan aya wallahu alam aifin nusratu wal irfi wajen taimaka ma juna da suke da ma gado fala irfa baina kuma baina don haka babu gado tsakaninku da su ya tabbata cikin wani hadisin usama dan zai da annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yurisul muslimul kafira wala al kafirul muslima musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ma ba zai gaji musulmi ba hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito daga usama ta dan zaid Allah ta'ala yace illa taf'aluhu to an koma kayan wannan wala'ar yadda kafirai suke taimaka ma junansu in fa ku ba ku aikata wannan taimakekeniya ba ai tawallil muslimina wa qama'il kuffar jibintan yan uwanku musulmi da rushewa kafirai in ku musulmi ba ku jibinci yan uwanku musulmi an samu soyayya islamiyya ukhuwa islamiyya ta yi karfi an samu wala'a bainal muslimin an samu annusratu bainal muslimin da haduwa waje guda an san ittihadul kalima ba Allah ya ce takun fitnatun fil ardi to fitina za ta kasancewa ban kasa wa fasadun kabir da kuma barna mai girma inda kuka bar kafirai su suke da sai dara ko tarihi wanda kafirai suka rubuta sun shaida lokacin da musulunci wato al'asar zahabiyya da ake kiranta na musulunci islamic golden age lokacin da musulmai daga karni na bakwai har zuwa karni na goma sha biyar da musulmi suka mallaki duniya wajen shekara ɗari bakwai suna mulkin duniya gaba ɗaya ba wata daula mai ƙarfi a duniya take ba da umarni kamar ta musulmi ƙasashen kafirai da yawa suka fada ƙarƙashin mulkin musulmi a lokacin an yi ta samun intikali na sit ɗin tun da ya tashi daga madina ya koma damashka ya dawo bagdad ya tafi islambul ƙasan toki kenan wanda daga nan ne aka kawo ƙarshensa to a lokacin da musulmi suke mamayar duniya har zuwa central europe har yugoslavia tana ƙarƙashin mulkin musulmi a lokacin musulmi ne suke ba da umarni kuma abi amma ba a hana kafirai yin addininsu su da kansu sun yarda cewa babu lokacin da suka samu adalci na mulki kamar yadda musulmi suke yin mulki kamar lokacin da musulmi suke yin mulki ba su samu adalci na mulki a ƙarƙashin ‘yan uwansu kafirai kamar yadda suka samu a ƙarƙashin musulmi ba shi ne Allah ta'ala ya ce illa taf'aluhu ku musulmi in ba ku jibinci juna a dalilin jibintan juna Allah ya ba ku sai ɗara kun samu iko kun wanzar da adalci a ban duniya a ban ƙasa ba kuka bar kafirai suka zan su ne suke mulki saboda ku kun samu rairaba a tsakaninku to ta kun fitnatun fil ardi fitina za ta kasance a ban ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma kamar yadda muke ganin ta yanzu zalunci karara rashin adalci al'amura duk sun canja ai bi kuwatul kufri saboda a lokacin kafirci zai karfi wa da'afil islam ko kuma a ce wa da'afil musulmi musulmi sun yi rauni musulunci baya yin rauni sai dai musulmin su su yi rauni amma musulunci yana nan tsayin daka shi yasa na fi zaɓa a ce wa da'afil musulmi wallahu a'lam Allah ta'ala ya ce wallazina amanu waɗannan da sun kai imani wa hajaru kuma suka yi ƙaura wa jahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da waɗannan da suka tattaro su garinsu suka jawo su wajensu kuma suka taimaka musu ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'mini na gaskiya muhajirai fa wanda suka yi kaura su abubakar da umar da usman da ali da sa'irun asharatul mashhudi lahum bil janna da dukkan sahabbai da suka yi ƙaura suka tafo sun faɗa fa cikin wannan fa da ansar da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina suke maraba da baki suka ba su gudunmawa da agaji suka taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sakon Allah to su ne fa Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqa Allah ya ce waɗannan su mu ne mu'minai na gaskiya Allah ya ba da shaida a kayan imaninsu kuma don Allah don wani tukururun karshen zamani ya ce su ba musulmi bane sai ya zamanto haka wa ma zai kula da magana su ai maganar Allah ita ce magana ko Allah ce ulaika hum mu'min haqqa shi kuma sai ya je mu ga waye masa ya masa shaidar imani wai in banda rashin adalci a ce waɗancan wai su ne kafirai wai dan shi an da yake azarin shi ne musulmi don Allah ka duba wani ka duba wani rashin hankali ba wani abin nan don ba za a ce ma rashin adalci rashin hankali don mahaukaci ne kawai zai faɗa ka Allah shi da su to Allah ta'ala dai ya yi shaida ga muhajirun da al'ansar baki ɗayansu da imani kuma ya ce lahun magafiratu wa rizqun karim kuma suna da gafara Allah suna da arziki na karamci shine aljannar Allah wajaje da yawa Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna jannati adinin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib dama wadansu ayoyi dai da yawa da Allah madaukaki ya nuna ya yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu alƙawarin aljanna Allah ya ce wallazina amanu min ba'du ku kenan wadanda su kuma ba muhajirai bane ba ansar ba wallazina amanu min ba'du wadanda sun kai imani bayan su ai ba da sabiqina ila al-imani wal hijra bayan waɗanda suka yi rigeggeniyar na wajen imani da yin ƙaura wa hajaru kuma su ma suka yi ƙaura ɗin wa jahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku ku gani fa nan da Allah ta'ala ya ce wallazina amanu min ba'adu wa hajaru wa jahadu ma'akum don Allah ma'akum nan damirin ga wasu ka ake su magana lamirin gawa aka yi magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su aka yi magana ko da a ce kai ka zo a matsayin dan dukan bodi ne an faruwa kai amma da mirin mukhata kai tsaye da su aka yi magana lokacin da Qur'ani ya sauka wajahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku ku suwa a su aka karanta wa ayar to sai Allah ce fa ulaika minkum to su ma sun zama tare da ku sun zama sahabban ko da ku daga baya suka zo su ma suka yi imani suka yi jihadi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fatih ko to kafin annabi ya faɗi haka Allah madaukake ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Allah ya ce waɗanda suka yi hijira kuma suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu ba za su taɓa zamantowa daidai da waɗanda wato min ƙabil fathi kafin a yi fatuhu makka shekara ta takwas kenan waɗanda tun daga shekara ta farko har ta takwas suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu matsayinsu a wajen Allah ba zai taɓa zamantowa ɗaya da waɗanda sai da aka yi fatu makka tukunna suka yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu ba shine Allah ce ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu waɗancan su suka fi daraja a kan waɗanda sai da aka yi fatahu makka tukunna suka ciyar da dukiyarsu sannan kuma suka yi mai kaga ba a ce ula'ikan lazina a azamu darajatan minan lazina hajaru wa an faƙo kun gane? ai ba a faɗi haka ba domin a lokacin annabi ya ce lahijar ta ba da alfatihi sai zamantu yanzu abin da ya saura shine infaki fi sabilillahi da kuma jihadi bin nafsi wal mal to ba za su taba zamantowa ɗaya ba ba matsayin su ɗaya ba don haka sahabban da suka yi ƙaura suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu matsayinsu ya fi waɗanda sai da aka yi fito makka tukunna suka musulunta lokacin da aka ce babu hijira kowa ya zauna a gidansu to amma wani abu sai Allah ta'ala ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna amma kowane bangare a cikin guda biyun Allah ya musu alƙawarin me al-husna al-husna ita ce aljanna min asma'il janna yana daga cikin sunan aljanna shi yasa ibnu hazm al-andalusi rahimahullah yace wannan aya dalili ne da Allah ya nuna mana dukkan sahabban annabi yan aljanna ne la'anna Allah wa'ada kilal farqain bil janna don kowane bangare Allah ya masa alƙawarin aljanna to kaga kaman wannan ayan ne da Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa ajrun karim kaga sai aka ambaci almuhajiruna wal ansar da farko tukunna sai Allah ta'ala ce wallazina amanu min ba'du wadanda suka yi imani a baya wa hajaru suka yi kaura wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum to wadannan su ma sun zan tare da ku imma zamanin sahabbai ne imma ba zamanin sahabbai ba amma khidabi na farko ga sahabbai akai ayyuhal mushi yasa ma ne ce ayyuhal muhajirun wal ansar to sai Allah ta'ala ya shafe waccan doka da aka ce akwai gado a tsakanin muhajirun da ansar ko da ko jini bai hada ba sai aka shafa dokar da wannan kauli Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd majibinta wato yan zumunci ulul arham zawul karabat dangi kenan ba'dhum aula bi ba'd sashen su su ne fa suka fi cancanta da sashi aifil irsa a cikin gado da haka dangi su ne masu gado nan ma malamai sun yi maganganu masu tsayi dangane da mai ake nufi da zawal arham in muka shiga wannan maganganu to sai ku ga mun koma cikin maganganun gado ne kawai waye zai gado waye ba zai gado da kaulin malamai kuma dai a ƙarshen za a ji ara ne amma kuma a koma abin da yake shine sawab wato min at-tawaruthi bil imani cewa za a yi gado sharadin farko ai wato dangi su ne suka fi cancanta su gaji juna min at-tawaruth bil iman wal hijrati al-mazkura fil ayati sabiqa akan gadan da aka ambata a dalilin imani da hijira da aka ambata a ayat da ta gabata yanzu wancan an soke shi sai ya zamanto yanzu dangi ne za su gaji juna amma kuma sharadi na a sami haduwar addini shi kan yana nan shi ne ce fi kitabin a cikin littafin Allah shi ne alkur'ani Allah ya bayanin yadda rabon gado yake kamar yadda ya zo musamman a cikin surutun nisa Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala masani ne game da dukkan komai wa minhu hikmatul miraf yana daga cikin ilimin Allah hikima shi yake da cikakkiyar hikima na yaya gado ya kamata ya kasance duk danginka wanda suke kusa da kai Allah maɗaukaki ya tsara yadda za su gaje ka a cikin gado wato yadda kuma sai aka yi la'akar da kusaci kusaci kusaci akwai wanda kusacinsu ya kai ba isa a tunkuɗe su ba akwai wanda kusacinsu kuma za a iya tunkuɗe su yanzu wanda yake intisabi da kai zatin ka kai karan kanka ba wani ne ya hada ku ba yanzu misali da matarka da dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya wa ya fi kusa da kai ba dan uwanka ne ya fi kusa da kai ba matarka ta fi kusa da kai saboda ita ta je jikinka ne directly ba ta wajen wani ba dangantakarta da kai ba wani ne haɗa ku ba ɗan uwanku kuwa mahaifanku ne suka haɗa ku inda ba don mahaifanku ba shi ba zai zama ɗan uwanka ba ita ku yanzu ta zama taka ce saboda dangantaka ta tsaye shi saka ɗan uwanka da wuke uwa ɗaya uba ɗaya akwai yanayin da zai zo a hana shi cin gadonka amma matarka ba isa a hana ta cin gadonka ba saboda ita ta intisabi da kai kai tsaye kaman babanka ba wani ne haɗa ku ba a jikinsa ka fita kamar gyatumarka ba wani ne haɗa ku ba a jikinta ka fita kamar ɗanka ba wani ne haɗa ku ba shi ya fito a jikinka to shi yasa waɗannan su ba wanda yake hana su gado uwa uba mata ɗa da haka su sun intisabi da kai ne directly ko da wani ko ba wani sai sun ci gado iya abin da za a iya musu in akwai wani wanda yanayi ya sa Allah ya ce zai ci gado to sai dai watakila a kakkaɓo su daga wani matsayi su koma wani matsayin da bai kai wancan ba Allah ya samu dace Surar da take gaba ita ce Sura ta tara, Suratul Tauba, Madaniya a madina aka saukar da ita au illal ayace ne akhiruha wato in banda ayoyi guda biyu na ƙarshe wa ayatuha mi'atun wa tis'un wa ishiruna aya ayoyinta ayoyi ne ɗari da ashirin da tara walam tukta fiha albasmala ba a rubuta bismillah a wannan sura ba لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك دوما النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم مرني ده ba. kama yi wakadu min hadithi rawahul hakim kamar yadda za a fahimta a cikin wani hadithi wanda imamu hakim ya ruwaito akwai wasu maganganu da malamai na ulumul qur'an suka yi a kayan abin da yasa ba a rubuta ba amma dai wannan magana ita ce arwajiha shine alqaulur wajih wa summiyat suratu tauba an ambace ta suratu tauba ne surat tuba lishtimaliha ala dhikr tauba saboda ta tattara ambaton tuba da aka yi musamman inda Allah ya ce laqad taballahu ala nabi har zuwa karshen aya wala asma'un kathira kuma tana da sunaye masu yawa kuma amma an ambaci tuba wajaje da yawa ba sai a wannan aya ba wajaje da yawa an ambaci tuba da Allah subhanahu wata'ala yayi da kuma kwadaitar da a nemi tuba a wajen Allah da kuma jaddada cewa Allah ta'ala mai tuba ne ga duk wanda ya bide ta a wajensa shi yasa aka ambata mata at-taubatu وروى البخاري عن البراء بخاري يروي daga براء dan azib annaha akhir suratin nazalat ita ce surar karshe da aka saukar a dunkule ma'ana sura dunkulalla ita ce ta karshe da aka saukar suratu bara'a bara'u kuma kamar yadda yazo cikin hadithin ya ce wa akhiru ayatin nazalat aya ta karshe kuma ta sauka yace fi suratin nisa shine yastaftunaka قل الله يفتيكم في الكلالة wannan aya ta ƙarshe ta cikin suratul nisa ita ce ayar ƙarshe ta sauka ita kuma ta sauka ne akan Jabir dan Abdullahi saboda fatawa da yake wajen Annabi da ya jinya mai tsanani sai ansa ta zo saboda yana ga zai rusu bashi a matsayin kalala kalala shine wanda bashi da uba ba uwa babu yaya ba jikanu ba kakanu in an ce uba ko yayi sama in an ce da ko yayi ƙasa sai ‘yan uwansa ne kuma ‘yan uwan ba namiji mata ne, to ya za a yi shi ne sai Allah ya faɗi yadda za a yi. To ita ce Sura abin aya ta ƙarshe ta sauka, Sura kuma dunkulalliya ta ƙarshe? Ko da ke shi ba ya ce Sura ce dunkulalliya ce yana daga cikin surorin ƙarshe da suka sauka. Wasu malamai wasu sun rawaito akan cewa abin suratu izaja ita ce ta ƙarshe ta sauka. Domin ita bara'a ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga tabuka kuma kaga an yi ta ne ba shekara ta nawa shekara ta nawa ake yakin tabuka aka je yakin tabuka shekara ta tara wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa faslul alaqati bainal ummati almuslimati wal kuffari min almushrikin wa ahli alkitabi wal munafiqin babban abin take karantarwa shine rarrabewa alaƙar da za a yi tsakanin al'umma ta musulmai da kuma kafirai imma mushrikai ne imma ahlul kitabi imma munafikai ya za a yi mu'amala da su walidhalika zakara bayanan kanunin islami don haka nan ne aya ta ambaci doka ta musulunci fi mu'amalatul mushrikin wa ahlul kitabi na yadda za a mu'amalaci mushrikai da kuma ahlul kitab laqad kana bainal muslimina wal mushrikina uhud domin gabanin saukar wannan aya akwai alƙawura da aka kokkulla a tsakanin musulmai da mushrikai abubuwan da wanda ya shafi hudina da kuma abin nan sulhu فأربت السورة إلى ذكر هدنة للمشركين wa miqdariha sai wannan sura ta bujiro ambatan yarjejeniyan tsakaita buɗe wuta shine hudina ajewa yaki wanda za a yi tsakanin mushrikai wa miqdariha da kuma gurgudun abin da za a yi tsagaita buɗe wuta arba'ata ashirin wata hudu wa bayanin ma yu'amaluna bihi da kuma bayanin yadda za a mu'amalanci su kafiran da shi ba'da intihai amaddil hudinati bayan mafi yawan waɗannan watanni hudun kenan ya ƙare aw muddatil ahadi ko kuma bayan muddar da aka yi yarjejeniyar da su koda bai kai wata hudu ba in ya ƙare to yaya kuma za a yi mafi yawansa shi ne wata hudu in ma bai kai wata hudu ba in ya kare to ya za a yi wa bayanin asbabin lati aujabatil bara'ata minhu da kuma bayanin sabubban da suka wajabtar da cewa a barranta daga kafirai wasu durul amru bi qitalihim da kuma a kutsa wajen yaƙasu wato da kuma ambatan umarni game da yaƙasu wata aminin mustajiri kuma aka ambaci yadda za a bada amana ga wanda ya nema a bashi kariya kafiri wanda yake so ya shigo daular musulmi da ake yaƙi ana yaƙi da daularsu amma ana so ya shigo cikin daular musulmai saboda wata maslaha wadda musulman za su amfana da ita to ya nemi a bashi immunity to ya za a yi a bashi wannan duk diplomasiya ne fa abubuwa da ya shafi dokoki na yaƙi ya za a yarjejeniyar yaƙi ya za a aiwatar da kaza da kuma yadda abubuwa na diplomasiya yake duka shine yake ambatawa wata aminin mustajir shine a bada amana ga wanda ya nemi jiwar ya nemi a bashi kariya hatta ya sama kalamun layi haddai watakila a dalilin wannan alfarmar da za a masa ya shigo cikin musulmi ya iya jin kalmar Allah da za ta tausasa masa zuciya ya musulunta ولم يكن المشركون يحافظون على أهودهم يحافظون على أهودهم domin a baya kafin saukan wannan sura mushrikai ba sa tsarewa alƙawuran da suka yi wa musulmi duk alƙawuran da aka yi da su da musulmi ba sa tsarewa illa raifa ma taluhu lahum fursatan yahsabunaha muwatiyatan lil karwati ala al muslimin sai dai gwargwadon yadda dama za ta samu musu yahsabunaha muwatiyatan da suke zaton za ta kawo musu dama lilkarwaci alal musulmi na su sake kawo wa ɗauki akan musulmi haka suke yi wallahi har a yanzu idan ka ga isra'il ta ce a tsakaita wuta wuta ceasefire ta amince za a shigo da abinci ta amince an ba da sati biyu ko sati uku za a shigo da abinci gaza wallahi ba da gaske suke suna son aka shigo da abincin ba shi yasa za a ga suke ta munafurci a'a wata wahala suka sha suke so su je su sake wata dabara a cikin wannan wata ai cikin sati uku su je su sake wata dabara da azatonsu ko in za su samu sai dara to kullum haka su kafirin suke in sun ce ai ceasefire ba na gaske ba ne suna ga za su samu dama idan sake kintsawa ko da ku ceasefire da suka nema ya yi tsawo to suna gaba mu je mu ƙara shishiryawa mu sake ƙera wasu makamai ne فأعلن الله في أول هذه السورة براءته ورسوله من أهودهم دوك أفركم وانا سورة سي الله تعالى يبين بروانتسا دا بروانتا منزانسا من أهودهم دا القول سباكي ديما تند ما يودراني تو الله يا بروانتا دسو منزانسا ما يا بروانتا دسو فقال شيني الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيهوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الهج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بأذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واهسروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
in za a karanta ta musamman idan asiyaki ne kawai sakta ake yi tunda tun farkon karatu an yi ta'awuzi in an zo nan ba sai an sa karma wani ya tsammata cewa ana yin ta'awuzi in za a sake karanta ta ya tsaya a matsayin bismillah kawai sakta za a yi sai kawai a tashi bara'atu min Allah wa rasuli Allah ta'ala ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen kaga ba shi yasa ba ai bismillah ba babu wani rarashi a ciki baranta ne kawai ba mu ba ku Allah ya ce barwanta ne daga wajen Allah da kuma barwanta daga wajen manzon Allah zuwa gawa ilal ladina ahadtum min al mushrikin zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su din nan cikin mushrikai Allah ya barwanta Allah ya barwanta da su da alƙawarin da aka yi da su kenan a warware alkawarin Allah zai bada wata doka da akwai alkawarin da aka yi duk da mushrikai su kuma sun saba cin amana suke yi su warware mutane alkawarin da aka yi sulhul hudaybiya shekara goma aka ce babu yaki sai ƙuraishawa suka yi yarjejeniya da banu bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarjejeniya da khuza'a ma'ana abin nan kin yarjejeniya qurayshawa ne da manzon Allah aka yarjejeniya amma kabilun da suke makwabtaka da su banu bakar sai suka ce su sun shiga yarjejeniyan qurayshawa suna nan tare da qurayshawa su kuma khuza'a suka ce suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba su musulunta ba to amma kuma sai su qurayshawa wasu a cikin su suka haɗu da banu bakar suka lallaba suka kai hari ga Khuza'a a wani waje da ake ce da shi alwatar ma'ul watar so kakkashe su ana zuwa ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fusata an yarjejeniya shekara goma shekara biyu kawai har kun warware sai ce to ai wanda ya taba Khuza'a kamar mu ya taba dan sun shiga cikin yarjejeniyar su mu da su ɗaya ne akan wannan yarjejeniya dalilin da yasa kai fato makka kenan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura daga baya sauran alƙawura ma da aka yi da duk waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa daban-daban Allah ya baranta da shi amma ko irin alƙawarin sai aka ce ahadan mutlaqan alkawarin da aka yi shi mutlak akwai yarjejeniya tsakaninmu da ku babu yaƙi babu kaza babu kaza indefinitely ba samun lokaci ba shi ne wato al'ahadul mutlak to shi ne Allah ya ce ya barranta daga gare shi akwai kuma wanda yake ahadun muwakkatun alkawarin da aka sanya masa lokaci wanda aka yanka masa lokaci to shi din ma shi ne aka ce auduna arba'ati ashhurin ko kuma alkawarin da bai kai wata hudu ba au fauqaha ko alkawarin da ya wuce wata hudu duka waɗannan alkawaran Allah ya baranta daga gare shi amma a ƙarƙashin wannan ba duka alƙawarin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baranta da ya gare shi ba kamar yadda za mu je a gaba. Wanda yake muwakkat ne, an sanya masa iya lokacinsa, to Allah maɗaukaki ya ce a cika musu alƙawarinsu ila muddatihim kamar yadda za mu ji aya a gaba. So waɗannan inda har an yanka masa lokaci to Allah ya ce a cika zuwa wannan lokacin. amma wanda aka yi shi mutlak a sake kawai sakaka to shine sai Allah ya ce yanzu a tattaro shi zuwa ga wata hudu kawai wanda kuma bai kai wata hudu ba to shi din ma terminal point ɗinsa dai wata hudu ne daga wata hudu sun san cewa wannan alƙawarin babu shi komai zai iya faruwa eh in suka tsokana za a yaƙe su ba wani alƙawari kuma mun gane yadda batun yake kaman ba a gane ba an gane bayanin na'am akwai alƙawari da ake tsarawa wani alkawarin kawai cewa za a ce an kulle yarjejeniya tsakanin su da musulmi babu yaƙi sam har abada babu iyaka shi na al'adun mutlak akwai yarjejeniyan kuma da za a sanya masa lokaci sai a ce an kulle yarjejeniya daga nan wajen zuwa shekara ɗaya mun gane akwai ta iya yiwuwa wanda aka ce an kulle alkawari daga nan zuwa wata goma amma yanzu abin da ya rage wata hudu ne akwai wanda za a ce an kula yarjejeniya na wata biyu kun ga shi bai ga wata hudu ba to sai Allah ce ya barwanta daga alƙawarin da aka kulla amma abin da aka ambata kamar yadda nassosin suka nuna wanda aka ce an kulla alƙawari har abada Allah bai yarda da shi ba yanzu ya dawo alkawari ne zuwa wata hudu daga saukar wannan aya in wata hudu yayi wannan alkawarin ya kare alkawarin zaman lafiya na ba yaƙi yanzu ya kare su tsammaci yaƙi zai iya kasancewa tsakaninsu da musulmi bayan wata hudu wannan an gane wanda kuma aka sanya masa lokaci sai aka ci alkawari daga nan wajen zuwa wata goma to shi irin wannan an bashi a kai shi zuwa lokacinsa an amince kamar yadda wata aya gaba za ta ambata mun gane sannan wanda kuma bai kai wata hudu ba to su yanzu sun samu alfarma daga nan har wata hudu ma ba za a taba su ba ko da ku alkawarin an yi shi na wata biyu ne to sun samu alfarma na ƙari daga nan har wata hudu ma babu wani abu yanzu kan dai an gane ko in ba gane ba kawai zan ci gaba da karatu to wani kabar ahada bi ma yuzkaru fi qawlihi ya warware alƙawarin game da abin da za a ambata cikin fadin sa Allah ce fasiru fil ardi arba'ata ashhur sai yake gaya wa su mushrikan an gaya muku an warware Allah ya baranta daga dukkan alkawarin da aka kulla za tsammata yanzu ake musu yaki sai aka ce a'a fasihu fil ardi ai siru aminin ku yi tafiya a ban kasa kwa iya walwalan ku kuje ko ina kuna cikin amana ayyuhal mushriku ne ko mushrikai amma fi arba'ati ashhur cikin watanni hudu kawai daga wata hudun nan shi kenan awwalha shawwal farkonta shine shawwal wa akhiruha muharram ta kuma watan al-muharram ashhurul hurum kenan wasu malamai sun ambata ko wadanne watanni ne daga lokacin da surar ta sauka amma ibnu jarir at-tabari wannan fahimtar yafi zaba wanda malam ya kawo ana bi dalilin ma sai ya ci saboda dalilin abin da ke tafe wala amana lakum ba'daha amma daga wata hudun nan ya kare to yanzu babu sauran aminci kuma ba wani zaman lafiya tsakaninku da musulmi za a iya yakar ku in dai kuka taɓa musulmi ba wai ana nufin duk inda aka gansu za a yake su bane a'a idan kuka taɓa musulmi ne to za a yake ku wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi kuma ku sani ba ku isa gagaran Allah ba ai fa'iti azabihi ba ku isa kubce mu azabarsa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma Allah madaukaki zai walakantar da kafirai ai muzulluhum fid dunya bil qatl wal asr Allah zai walakantar da su a nan duniya za a kashe su za a kama waɗansu fursunan yaki wal akhira a lahira ma Allah ya kaskantar da su bin nar ya sa su a cikin wuta Allah ka tsare saboda lokaci nan za a tsaya insha Allah in Allah ya kai mu wani mako ma ɗora kuma wannan shimfiɗa ce ayoyi biyun suka yi za a fayyace mana yadda al'amarin yake za mu fi fahimtar matsalar sosai insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yan uwanmu da ba su lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya malamin malam Umar Zubairu yana rashin lafiya sosai a FMC da sauran yan uwa waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama musu kafara waɗanda kuma suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya mana kyakkyawan makoma ya mana kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum